لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا hudu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1400 da 36 wanda ya zuwa 21 ga watan 6 2015 muna nan a cikin sura ta 85 suratul buruj wacce take da ayoyi 22 za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين آمنوا حقيقة وأند سكي إيماني وعملوا الصالحات سكبير دأيك نقري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سناد الجنتين waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta zalika wannan shiga aljanna ɗin alfauzul kabir shine rabo wanda yake mai girma wanda duk ya shiga aljanna ya samu rabo mai girma waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya sharɗanta na shiga aljanna al'imanu wal amalu salih imani da kuma aiki na kwarai menene imani kuma menene aiki na kwarai malamai sun yi tarifin imani da cewa yana ɗaukan ma'ana a tsagoran harshen larabci da kuma ma'ana ta fassara ta malamai a ma'anarsa ta tsagoran harshen larabci yana nufin at-tasdiqu wal iqraru wal i'tirafu ma'anoninsa a luga ba sa wuce wannan uku al-iqrar wa tasdiqu wal i'tiraf duk abin da ka gasgata shi ka gamsu da shi ka yadda da shi ka kudire shi ka gamsu haka yake to sai a ce ka yi imani da shi shi lafazin kalman imani an ciro shi ne daga amnu wanda amnu kuma yana nufin nutsuwa al-istiqraru wa tumanina wattasdiqu duk abin da ka nutsu da shi ka yarda da shi ka gamsu da shi hankalinka ya kwanta a kai ranka ya karɓa zuciyarka ta karɓa gaɓanka suka yarda kuma ka aikata abin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to wannan duk ana kiran cewa ka yi imani da shi ka yarda da shi a ma'anonin akwai inda yake zuwa shi lafazin amana yakan zo muta'addi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falyabudu rabba hazal bait allazi afa'amahum min ju'in wa amanahum wa amanahum min khawfin amanahum min khawfin da kuma can da yake cewa da yake zuwa muta'addi da lamun wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai ba mai gasgata mu bane ko da kuwa mun yi gaskiya nan sai ya zo lana akwai da yake zuwa bilba ya ta'adda bilba amanu billahi amanu billahi sun yi imani da Allah amantu billahi na yarda da Allah wannan billahi kaga ya zo bilba can ya zo billam wa ma anta bi mu'minin lana can kuma ya zo bi gairi ba'in walamin amanahum min khawf saboda haka wannan shine ma'anarsa a tsagwaron harshen larabci a shari'a da istilahi imani yana nufin al-iqraru wal i'tirafu wat tasdiqu al mustalzimu lil qabul lil akhbar wat tasdiqu lil ahkam lil qabul lil akhbar wat tasdiqu al akhbar wa qabul al ahkam abinda imani yake nufi shine wata amincewa da wata yarda da wata gasgatawa wacce ta ƙarsu ta tabbata ta zauna a zuciyar mutum wadda take sa ya karɓi duk wani labari daga wajen Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin gaskiya ne da kuma yarda da amincewa da duk wani hukunci da ya fito daga Allah ko ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa adalci ne kenan yana nufin yarda da hukuncin Allah a matsayin cewa adalci ne da yarda da labaran Allah a matsayin cewa gaskiya ne imani malamai sun ce yana da tushe guda uku shine na farko iqrarul qalbi zuciya ta amince ta karba sannan wa amalul jawarih gabbai kuma su aikata sannan wa qaulul lisan harshe kuma ya faɗa kuma yazidu wa yanqusu da haka wani malami mai hikima ya ce lil imani kamsu nunat qaulun bil lisani amalun bil arkani wa tasdiqun bil jinani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atish shaytani imani akwai ayyukan zuciya a imani akwai ayyukan baki a imani akwai ayyukan gabbai sannan imani yana daɗuwa da daɗuwa ayyuka masu kyau imani yana raguwa da ƙarancin abubuwa guda uku rashin gasgata ko ƙarancin gasgata wasu abubuwa da suka tabbata sannan imani yana da aslu wato yana da tushe sannan yana da kamala yana da cika tunda yana da tushe yana da cika wasu ayoyin zaka ga suna kore tushen imani ne musamman ga wanda ya kafirta wasu kuma suna kore kamalan imani ga wanda ya yi imani amma yana aikata laifuffuka da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana imani yana da tushe guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi imani shine ka yadda da Allah ka yadda da samuwar Allah ka da yadda da kaɗaita Allah cikin rububiyya shi kaɗai yayi halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta ka gaskata Allah ka yadda da shi da kaɗaitakarsa a cikin ibada shine tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada ta Allah da bauta duk wani ko wata ko menene aka sarrafa bauta zuwa gare shi sawa'un aljani ne ko mala'ika ne ko mutum ne ko dabbobi ko tsirrai ko menene aka sarrafa nau'in ibada zuwa gare shi to an aikata shirka don an shiga haƙƙin Allah sannan da kaɗaita Allah da kiransa da sunayen da ya kirawo kansa da su da siffofin da ya siffanta kansa da su ko kuma ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Allah da wasu sunaye ko ya siffanta shi da wasu siffofi ba tare da siffanta Allah ko kamanta shi da halittarsa ba ba kuma tare da korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi ba imani da mala'ikun Allah mala'ikun Allah ba wanda ya san iyakarsu sai Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana an halicce su ne daga haske waɗannan mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala ba sa saɓo yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun wani guri yace la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da Allah ya sa su suna yi da haka mala'iku amintattu ne kuma masu biyayya ne ga Allah ɗari bisa ɗari babu kangararre ba mai saɓo ma'asumai ne gaba ɗansu ko ba wanda ya san adadinsu sai Allah akwai wanda aka yi musu suna kamar mala'ika jibrilu mala'ika mika'ilu mala'ika israfilu malakul mauti maliku wa nadau ya malikul ya qad alaina rabbuka da sauran mala'iku da aka yi musu suna wanda sunan duka bai wuce goma sha ba duk yawan sai da ce musu mala'iku kawai to a yadda da su a gamsu da su a amince cewa yadda Allah ya siffanta su din nan haka suke ba ƙari ba rage sannan na uku imani da littattafan Allah Allah ya aiko littattafai ba mu san yawan su ba amma dai ya gaya mana hudu ya gaya mana at-taura ta annabi Musa da injila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dauda da alqur'ani na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ragowan sai dai su hufi Ibrahim wa Musa wanda akwai maganganun malamai akan wannan takaddu da aka ba annabi Ibrahim cewa su ma littattafai ne sannan suhufi Ibrahim wa Musa din yana nufin attaura ko takaddu ne daban to sannan mu imani da manzannin Allah da annabawan Allah annabawan Allah din nan ya zo a hadisi su dubu ɗari ne da ashirin da hudu a cikinsu akwai manzanni ɗari uku da goma sha uku alƙur'ani ya faɗi guda ashirin da biyar da aka yi ittifaƙi a kan annabtarsu sannan kuma ƙur'ani ya ware mana guda biyar wanda aka ce sune ulul azmi minar rusuli wa iza akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam waɗannan guda biyar sune aka ta maimaita kisar su da yawa alqur'ani in ka dauke annabi adam wanda sunan sa yazo sau 25 sai annabi nuhu wanda akwai suratu nuh kuma Allah ya kama sunansa sau 43 a cikin alqur'ani sai annabi ibrahim wanda an kama sunansa sau 69 a cikin alkur'ani sai annabi Musa wanda an kama sunansa sau 136 a cikin alkur'ani sai annabi Isa wanda an masa sunaye uku Isa ibnu Maryam almasihu almasihun ya zo sau 11 ibnu Maryam ya zo sau 23 Isa ya zo sau 25 wannan shine yadda Allah ya kama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda dama Qur'anin nasa ne gaba daya wanda shi an kama shi sunansa Muhammad sau hudu Ahmad sau daya ragon kuma sai dai a kira shi da lafazin annabta ya ayyuhan nabiyu ko da lafazin mandanci ya ayyuhan rasulu ko kuma da wata sifa da ya siffati da ita ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddassir sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne annabawan Allah sai imani da ranar lahira wanda ya kunshi abubuwa da dama daga ciki akwai mutuwa akwai tambayar kabari akwai kuma tashi akwai tattaruwa akwai sikeli akwai mizani akwai siradi akwai wuta akwai aljanna wannan yana ƙarƙashin wannan sai imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi abinda Allah ya ƙaddaro mana zai same mu mun yadda duka daga Allah ne kuma Allah yana da tsari a cikin lamarinsa babu wani abu da zai faru a duniyan nan sai ya bi matattakala guda hudu na farko ilmun lahi bihi Allah ya san da wannan abun wa kitabatuhu wa mashi'atuhu wa tanfizuhu sai Allah ya halicci abun sai Allah ta'ala ya san abun ya rubuta abun kuma baya faruwa sai an zartar da shi shine ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takawinu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takawinu waɗannan abubuwa guda hudu sune rukunan imani da ƙaddara ka yadda cewa Allah ya san komai a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rafdin wa la yabisin illa fi kitabin mubin daka babu wani abu da ya fita daga ilimin Allah ya faru Allah bai san da faruwarsa ba babu wannan sannan na biyu wato komai Allah ya rubuta shi komai fi kitabin mubin yana na a rubuce a cikin littafin Allah lauhul mahfuz sannan na uku komai Allah ne ya halicce shi halitta Allah ne sannan na hudu abun baya faruwa sai Allah ya zartar wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamina saboda haka wannan shine rukunan imani da aka faɗa guda shida sannan ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq wa al-haya min al-iman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace imani yana da rassa guda 70 da yan kai ko 60 da yan kai mafi ɗaukaka daga ciki ce la ilaha illallah kalimatul tauhid kalimatul ikhlas kalimatul taqwa sannan na biyu shine a abin nan mafi karanci daga ciki kaga abin da zai cuci mutane ko zai abin nan zalunci mutane ka ɗauke shi daga kan hanya shi ma alama ce ta imani ra'aitu rajula yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala zuhar at-tariq kanat tu'zi nasa manzo Allah yace naga wani mutum a cikin aljanna yana kai komo yana zurga zurga a cikin aljanna duk inda ya ga dama ba komai ya ja masa wannan ba fi shajaratin qata'aha wata bishiya ya gani akan hanya kana tuzin nasa tana cutan mutane ya dauke ta ko ya cire ta saboda wannan aka shigar da shi aljanna kuma ya tabbata hadisi ya ce ka karo majina a tofa a jikin garu ko inda za a ganta kuskure ne kafara wannan shine abin ne ta saboda haka kun ga kenan ƙananan ayyuka ma da muke renawa sai su kai mutum aljanna la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin manzo Allah yace kada ka rena aikin kirki komai kankantar sa ko da ka gamu da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska kana masa fara'a kana masa murmushi kana masa dariya tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa murmushi ga fuskar dan uwanka shi ma zai baka ladan sadaka saboda haka kun ga ashe imani shine asalin komai shine tushen komai to ya imani yake a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yayi ta faɗa kalmar imani ko amana ko muminu ko muminuna ko amanu an faɗi irin wannan sau ɗari tara da hamsin a cikin alqur'ani wanda ke nuna mana girman da imani yake da shi sannan ya zo da siga fi'ili sau ɗari uku da tamanin kuma ya zo da sigan allazina amanu an faɗi wurin wannan innan lazina amanu wa amilu salihati sau hamsin da ɗaya irin wannan siga sannan an kira masu imani a gurare tamanin da tara ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu alƙur'ani guda tamanin ne da tara wannan ke nuna mana ƙarfi da faɗi da matsayin da imani yake da shi daga cikin irin waɗannan gurare Allah yana cewa bashirin lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin kayi bushara ga waɗanda suka yi imani suka biyar da aiki na kwarai aljanna ta tabbata a gare su wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai waɗannan su ne ‘yan aljanna za ku ga kullum Allah yana ba da aljanna da sakamako mai girma akan imani da aiki na kwarai kun ga ashe sanin imani da aiki na kwarai shine hanyar tsira kuma da samun aljanna ta Allah subhanahu wataala innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen Allah fa amman ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah yana cika musu ladan su وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم Allah ya alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suna da lada wanda yake mai girma liyajziya allazina amanu wa amilus salihati bil qist domin Allah ya saka ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah zai saka musu da bil qisti da adalci allazina amanu wa amilus salihati duba lahum wanda duk suka yi imani suka yi aiki na kwarai to madalla da irin waɗannan innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah ya ce ba ma tozarta ladan waɗanda suka kyautata aiki innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula waɗanda suka yi imani suka biyar da aiki na kwarai to jannatul firdaus ta tabbata a gare su inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah yana shigar da su aljanna ita kanta soyayya Allah ba ta sabuwa sai da wannan innal ladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya fa amman ladzina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to suna da gafara da kuma arziki na karamci wani gure ce lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da lada mai girma wani gure yake cewa lahum ajrun ghairu mamnun suna da ladan da baya karewa wani gure yace innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya mafi daraja a cikin mutane gaba daya shine wanda ya imani kuma ya aiki na kwarai to Allah yakan hada imani da aiki na kwarai wata ran ya faɗi imanin ba faɗi aiki na kwaran ba wata ran a faɗi aiki na kwaran ba faɗi imanin ba kamar da Allah ta'ala a gurare da dama ya ware imanin daban ya ware aiki na kwarai daban to malamai suka ce duk inda aka faɗi aiki na kwarai to imani ya shiga ciki dan shi ne jagaban aiki na kwarai duk sanda kuma aka faɗi imani to aiki na kwarai ya shiga domin imani wani abu ne da ya ɗarsa a zuciya amma kuma bakinka da aikinka da ƙudurewarka yake fassara kana da shi ko baka da shi saboda imani sai ya haɗa waɗannan abubuwan akwai ayyuka na fili akwai ayyuka na ɓoye sannan za mu ga a cikin hadisin jibrilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta tsakanin islam da iman da ihsan wanda aka faɗa tushe guda goma sha biyu tushen imani guda shida tushen musulunci guda biyar tushen ihsani guda ɗaya al-islam an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'tiya zaka wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi sana al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kun ga an samu goma sha biyu to waɗannan su ne ayyukan imani na fili da na ɓoye idan imani ya zo shi kaɗai to aiki na ƙwarai ya shiga idan aiki na ƙwarai ya zo to imani ya shiga in an haɗa su kuma imanin yana nufin wancan tushen guda shida sannan islam ɗin kuma ko aikin yana nufin biyar da waɗannan ayyuka na zahiri waɗanda Allah ya umarni a tashi a yi ko a tashi a bari da wannan ne imani yake zama cikakke ko ya zama tauyayye da wannan ne ake samun asalin imani ko a rasa asalin imanin gaba daya saboda haka za mu ga a wasu guraren Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man ya'mal min salihati wanda ya aikata ayyuka na kwarai sai ce wa huwa mu'minun alhalin yana da imani kun ga anan a rubuta aiki na kwarai shine ayyukan fili shi kuma imani shine wannan aiki na zuciya sai Allah ya ce fala ya khafu zulman wala hadma wani ce illa man taba sai ce wa amana wa amila amalan salihan haga sai wanda ya tuba yayi imani sannan yayi aiki na kwarai faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne wanda Allah yake musanya munanansu su koma kyawawa فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين irin waɗannan su ne za su koma cikin waɗanda suke rabauta kenan abin da ke raya ɗan adam shine imani da aiki na kwarai to aiki ba zai zama na kwarai ba sai ya cika shara'i guda uku na farko imani wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kenan duk aikin da ba a yi shi da imani ba faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada saboda hadisi ya zo ana agana shurakai ana shirk faman amila amalan asharaka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce ni ne mafi wadatuwan masu tarayya ga barin tarayya ba na son tarayya duk wanda ya yi wani aiki ya yi tarayya da ni da wani a cikin aikin to na bawa wancan ba na so ni duk wanda ya yi aiki da ake fuskantar Allah da shi ya yi tare da wani a zuciyarsa to Allah ya bari baya so wannan kun ga kenan shirka tana ruguza aiki sannan bid'a ma tana rusa aiki man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad da aka ce mizanin aiki mai kyau shine kyakkyawan niyya da kuma bin sunna man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa malam mai risala yace ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة ite aiki ba zai zama karɓaɓɓe ba sai an yi karatu karatu ba zai zama karɓaɓɓe sai an yi aiki da shi aikin ba zai zama karɓaɓɓe ba sai an yi shi don Allah da kyakkyawan niyya sannan kyakkyawan niyyan ma ba za ta kai ka ba sai ka yi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga ashe kenan na farko a samu imanin mai yi na biyu kuma a yi shi don Allah kawai a yi shi da ikhlasi don Allah na uku a yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar duk wanda ya rasa abun nan uku duk aikin da ba a samu wannan sinadarin uku a kansa ba na farko ka yi imani na biyu ka yi don Allah na uku kai akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gan kai don Allah ka kore shirka in kai akai sunna ka kora bid'a in kai akan imani ka kora kafirci dan ba a karba aikin kafiri sannan ba a karba aikin mushriki ko ba a karba aikin da aka saka bid'a a cikin sa to da ka sai aiki ya cika wannan sharadin guda uku sannan zai zama karbabbe wani Allah ya azurta shi da duka ukun ga imani ga ikhlasi ga sunna wani kuma ba imanin ba ikhlasin ba sunnar wani ga ikhlasi ba sunna wani ga sunna ba ikhlasi wani ba ikhlasi ba sunna saboda mafi girman arziki shine Allah ya azurta ka da ikhlasi sannan kuma ya azurta ka da koyi da shari'a wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita din da Allah ya siffanta dan adam a cikin alqur'ani in dai babu imani babu ikhlasi ba sunna to zaka same shi tababbe ne da haka ne ma malamai suke cewa duk inda kalmar insanu ya zo alqur'ani za ka ga bayabansa ake ba mafi yawa misali inda Allah ta'ala ya siffanta ɗan adam da rauni na sha'awa wanda in babu kitabu da sunna babu shari'a da za ta wa ɗan adam linzami to za ka same shi yana taɓargaza kowace iri idan ba shari'a a rayuwar ɗan adam to taɓargaza zai ta yi a harkar sha'awarsa sai ya biyo sha'awace sha'awancensa wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima masu son bin sha'awa za su so ku karkace ku bar abin da shari'a ta amince muku shine ku yi aure sai mutane su koma luwaɗi su koma maɗugo su koma neman dabba su koma neman gaban jikinsu su koma neman dabbobi ma duk waɗannan aljara'imul jinsiya din idan babu wannan shi sa Allah ya ce wa khuliqal insanu da'ifa da'ifa din wasu ce saboda ba yana da rauni ta bangaren sha'awa ko kuma yana da raunin jiki nan da nan sai ya gaji nan da nan sai ya kwanta nan da nan sai ya tashi nan da nan sai ya hamma nan da nan sai ya tari nan da nan sai ya kuka duk jikinsa raunan mutum ne in bai ci ba matsala in ya ci da yawa matsala in ya gaji da yawa matsala in bai aiki da yawa ba matsala a ce ya tashi ya motsa jikinsa in ya motsa jikin da yawa kuma a ce ya huta saboda ka kaga a cikin matsala yake sannan na biyu al'ajala an siffata dan adam da gaggawa Allah ta'ala ya ce wa yad'u al-insanu bi sharri da'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula mutum mai gaggawa ne sai ya je ya roki sharri ma yana nufin alheri ne ko ya aikata sharri yana nufin alheri ne ko ya aikata alheri ko ya ki alheri yana ganin sharri ne sannan an siffata shi da hala'u zari Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a yana da wato zari da san kai da san zuciya sannan an siffanta shi da ya'asu fidda tsammani Allah ya ce wala in azaqana al insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu la ya'usun kafur shi mai fidda tsammani ne mai yawan kafirci ne sannan an siffanta shi da rowa shine inda Allah yake cewa kana al insanu qatura dan adam mai ƙwauren gaske ne dan kamau ne shi dan adam a rayuwarsa sannan al-igtirar an sunfata shi da wato abin nan wato abin nan yaudaruwa wani abu yaudare shi ko ɗauke hankalinsa Allah ya yi wal insanu ma garraka me ya ɗauke hankalinka bi rabbikal karim an sunfata shi da zul wato mai yawan zalunci innal insana la zalumun kafar dan adam mai yawan zalunci ne sannan mai yawan kafirci ne an sunfata shi da jahilci Allah ya ce wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula dan adam shi ya dauki amana shi mai yawan zalunci ne sannan mai yawan jahilci ne shi yasa malamai suka ce mafi daraja abin da Allah zai ba dan adam shine ya bashi ilimi da adalci idan Allah ya baka ilimi da adalci to ka gama samun tsarin rayuwa don mafi yawan mutane a cikin jahilci suke da zalunci ilimi shine duk abin da zaka faɗa ka faɗe shi da ilimi sannan duk hukuncin da zaka yi ka yi shi da adalci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wa idza qultum fa'dilu saboda soyayya da kiyayya mafi yawa takan rufe mutane ido sai ka ƙara ma wanda kake ki ka rage ma wanda kake so wanda kake ki sai abin kirki wanda kake so sai abin tsiya to in ba Allah ya taimake ka da adalci ba sai ka ce abinda wancan mutumin kirkin ya ba na kirki ba ne wannan kuma nakan da shi ne na kirki in ba adalci da ka so da ƙi yakan rufe mutum ido shi sa Allah ya ce wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wala yajrimannakum shan'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko ina gaskiya ta fito ka karbe ta kuma za ka wa mutane hukunci kai musu da adalci sai ka samu mutum ya yi abin kirki dubu yau sai ya kuskure guda ɗaya to inda soyayya da adalci sai ka ce wane ya yi abin kirki dubu amma yau ya yi kuskure guda ɗaya sai ka samu mutum kuma ya yi kuskure dubu yau ya yi abin kirki ɗaya sai ka ce wane ya yi kuskure dubu amma yau ya yi abin kirki ɗaya amma akwai waɗannan suka tashi hukunci ko su rushe gaba ɗaya ko kuma su gyara gaba ɗaya in suna son abu to duk mai kyau ne in suna kin abu duk mara kyau ne wannan hukuncin mahaukaciya kenan saboda haka hukuncin adalci na shari'a shekul islam ya ce akwai mutumin da yuhabbu min wajahin wa yubghadu min wajahin mutum ne zaka ga ya zo masallaci an yi sallah da shi kuma ya je ya sha giya an nemi taimako ya kawo kuma an yi azumi ya dauka kuma an tafi umara da shi kuma an tafi haji da shi kuma an gan shi da kwalbar giya shi din ne daidai yake waɗannan abubuwan kaga fatuhibbuhu min wajhi ka so shi saboda ya zo masallaci ya je umara ya yi abin kirki ya yi kaza kuma ka kishi saboda ya sha giyar can ya yi abin da ya je gidan mata sura ka kaga ka so shi ta bangaren abin kirki ka kyamace shi ta bangaren abin da yake mara kyau amma wani sai ce a ina ashe ma sallar ta banza yake wai giya a uzur giya ya sha a ba musulmin kirki ba ne gaba ɗaya a rushe musulunci kaga wannan shine hukuncin mahaukaciya kenan ba karatu a cikin wannan hukuncin Allah ta'ala yahudu duk inda Allah yake ma yahudu da suka yi abin kirki sai da ya faɗa yace wa minhum man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka a cikin yahudawa akwai wanda in ka bashi makudan kuɗi zai dawo maka da shi tare da kinsu da yake giya din nan sai da Allah ya ce wa manafi'u linnas amma sai ce wa ismuhuma akbaru min nafihima so da haka hukunci da adalci da hukunci da ilimi shine babban abin da yake tabbatar da mutum a hanya madaidaiciya da haka shekul islam yake cewa malaman arziki su ne waɗanda ya kuluna bil ilimi wa ya hukumuna bil adali sannan malamai 'yan son zuciya su ne waɗanda ya kuluna bil jahali wa ya hukumuna bil zulmi maganganunsu babu ilimi sannan hukuncinsu babu adalci babu adalci shine soyayya takan rufe musu ido ko kiyayya ta rufe musu ido su yi hukunci ba daidai ba to shi yasa aka siffanta dan adam innahu kana zaluman jahula mai yawan zalunci ne ko mai yawan jahilci ne saboda yana bin san rai to sannan an siffanta shi da husuma mai yawan rigingimu ne خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين sai gashi mai yawan husuma ko mai bayyana husuma a fili sana siffanta shi da jayayya dan adam akwai jayayya wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala dan adam ya zo shine mafi wato yawan abu a wajen jayayya ba wanda ya fi shi jayayya da ja'in ja koda da gaskiya ne sana siffanta shi da duguyan wato girman kai da wuce gona da iri kalla innal insana la yatagha an ra'ahu stagna musamman mutum yaga yayi kuɗi ko yayi mukami ko yayi daraja sai kaga ya fara dagawa ya fara hura hanci ya fara zuzzara ido ya fara kallon kafada biyu ya fara takama da fankama da nuna isa da jiji da kai da girman kai yana yana kallon kafada biyu yana hura hanci yana zuzzara ido yana wa mutane kallon hadarin kaji to kaga da an samu wannan matsala ta faru to wadata take kawo wannan in mutum bai yi mata linzami da shari'a da sunna ba sai ya shiga wannan babu sana siffanta shi da kanud wato mutum ne wanda yake mai kin yadda da abin da aka masa na ni'ima butulci yana da butulcin gaske Allah ce innal insana li rabbih lakanud lalle mutum mai wato kin amincewa ne da ni'imar da Allah ya masa yau Allah butulci shi butulu ne butulu shine wanda zaka masa abin kirki ya maka abin tsiya shine butulu ko a cikin mutane ne ko alaƙarka da Allah kai butulci ko alaƙarka da mutane kai musu butulci sana sun fata shi da kufran innal insana la zalumun kafar an siffata shi da khusran wal asr innal insana la fi khusr waɗannan siffofi guda goma sha hudu da rauni na sha'awa da gaggawa da kuma zari da fidda tsammani da rowa da yaudaruwa da zalunci da jahilci da jayayya da fada da wuce gona da iri da butulci da kafirci da asara duk waɗannan siffofin mutum ba zai fita daga cikin su ba illal ladzina amanu wa amilus salihat shine Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusrin dukkan mutum yana cikin asara ba yana kan asara ba fi khusrin ya nutse a cikin asara wanda ya fita illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri sai wanda suka rabauta da sufofi hudun nan ga imani ga aiki na kwarai da shi kake cika kanka sannan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri kuma kake taimakawa wani dan sai kana ga wa mutane gaskiya kana tsayawa akan gaskiya kuma kana hakuri don za ka iya kyakkyawan mu'amala da mutane domin usul na mu'amala da mutane shine alhaqqu was sabr sannan usul na kai ka tsira al-iman wal amal salih to kaga ka kammala kanka da imani da aiki na kwarai kuma ka taimaka mutane da gaskiya da hakuri ka faɗa musu gaskiya kuma kai hakuri da su saboda haka kun ga ashe kenan wannan aya ta nuna mana cewa lalle wanda duk ya imani ya aiki na kwarai to waɗannan su ne za su samu aljanna zalikal fawzu wannan shine rabo alkabir wanda yake mai girma wani kuma ya ce qad aflahal mu'minuna dukkan mu'mine sun rabauta inna batasha rabbika la shadidun lalle danka da kamu na Allah mahalicinka mai tsanani ne Allah dankarsa ba ta da daɗi inna akhzahu alimun shadidun kamun Allah mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne alam nuhulikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil awtad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ترى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاطبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ترى كألا دنك إن سباشد دائي ƙara ka shirya da Allah kafin ya kama ka ko ya danke ka ko ya rike ka innahu huwa yubdi'u wa yu'id kuma Allah shine mai farar da halitta mai dawo da halitta qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu kace a cikin waɗanda kuke gama Allah da su a wajen bauta akwai wanda yake yin halitta ko kuma ya dawo da halittar amsa shine qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu كما بدأنا أول خلق نعيده وأدن علينا إنا كنا فائلين كما يبدأ مكفارة هلتا الله يتي هكذا مداود إتا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كما يدك جني sai Allah ya tashe shi sai ya dawo da shi yadda yake kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya da sauran ayoyi shi Allah shi yake farawa kuma shi yake dawowa da shi wa huwa ahwanu alaihima wa huwa al-ghafur Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai gafara ne ghafir zam wa qabil tawb shadidul iqab zid tawl akwai inda Allah ya ce ma a kira nabi ibadi anni anal ghafurur rahim ka gaya wa bayina kun ji Allah ya ce ka gaya wa bayina ni mai gafara ne mai jin kai قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله يا بودي من قوف التوبة الله ينا يلوى تحنن سديداشي دشي درانا domin waɗanda suka yi laifi da daddare su tuba yana shimfiɗa hannunsa da suka dace da shi da daddare domin wanda suka yi laifi da rana su tuba Allah zai ta yin wannan har sai rana ta fito wato daga yamma sannan ne za a rufe kofar tuba malam gargir ko mutum bai je gargara ba Allah shine mafi farin ciki da tuban bawa daga ɗayan ku da ya samu kansa a cikin sahara da raƙumansa da guzurinsa da ruwansa sai ragumar ta tsinke ta gudu ya neme ta ya rasa har ya fidda tsammani ya zo gindin bishiya ya zauna yana jiran kaddara sai ga taguwar ta dawo ya shafa ya ji ruwan sananan ya shafa ya ji guzurin sananan ya shafa ya ji wato komai nasa yana nan saboda ya gode wa Allah cikin gaggawa sai ya kuskuren harshe yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda jin daɗi yana so yace Allahumma anta rabbi wa ana abduka sai ya kuskure ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kun ga saboda farin ciki to farin cikin bawan nan da ta sa har ya kuskure a harshe Allah ya fi farin ciki idan bawa ya dawo daga laifi ya ce ya tuba shi yasa aka ga mutum ya yi gaza iya gaza in kai ne ba za ka yafe masa ba amma da yake tsakanin bawa da Allah ne sai ka ga mutum ya dawo ina wanda ya kashe mutum casa'in da tara ya ji wa'azi cewa ana gafara ya zo ya samu wani muna malam a masallaci ya ce masa na kashe mutum casa'in da tara yaya akwai tuba ya ce haba bawan Allah ka kashe mutum har casa'in da tara kuma ka dinga neman tuba yace to ba ni da tuba yace yace to me amfanin tsaya a haka sai ya makure shi ya cike ɗarin da shi ya je ya ƙara jin wa'azi cewa fa Allah mai karɓar tuba ne idawo ya samu malami sosai ya tambaye shi na kashe mutum casa'in da tara bai ma gaya man na ɗarin ba kana ga idan na tuba Allah zai karɓi tuba na ya ce waye isa ya shiga tsakaninka da Allah ai tsakanin bawa da Allah kakka shiga tsakani ba ruwanka duk taɓargazar da bawa yake in ya zo haɗa shi da Allah wani malami ya wuce wani yana aikata saɓo sai ya ce masa ka bari ba kyau yayi wa'azi yadda aka saba gobe sai ya zo ya tarar da shi ya ci gaba yace ba jiya na maka wa'azi cewa babu kyau ba kuma ka san ba kyau kuma ka zo ka ci gaba ta gafarta mala ai za a daina yace to shikenan jibi ma ya ganshi sai malamin ya fushi yace tunda na maka wa'azi so uku baka daina ba Allah ba zai maka gafara ba anan malam ya kuskure Allah ba zai maka gafara ba da ya faɗa sai malamin ya mutu shi ma mai saban ya mutu suka zo gaban Allah Allah yace kai mai sabo tafi aljanna na ya tema kai kuma wa ya ce ka ce ba zan gafara ba ni na tura kai ka gaya mutane ba zan musu gafara ba saboda haka kai da kake ba za ka gafara ba tattara ina ka ina ka ka tafi wuta saboda haka duk irin saban da mutane suke yi kakkafar da tsammanin Allah zai yafe musu in sun tuba in sun koma ga Allah saboda haka kai mubashir ne ba munaffir bane manzo Allah ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru wa atalifu wala takhtalifu ku ba mutane bishara ku soyantar da su Allah ku kaunantar da su Allah ku nuna musu rahama Allah ku nuna musu azabar Allah ku nuna musu girman Allah ku nuna musu soyayyar Allah su hada waɗannan fukafukai guda hudu suna son Allah suna ganin girman Allah suna kwaɗayin rahama Allah suna tsoron azabar Allah kada ku nuna musu tsoro kawai da firgitawa da razanawa ku sa su gudu su bar Allah fatirru ila Allah ku rugo da gudu ku taho wajen Allah Allah kofarsa a buɗe take ko da wani lokaci yana karɓar masu tuba shi yasa ya ce al-ghafur al-ghafur ala wazani fa'ul mai yawan gafara mai yawan jin kai kai ko baka tuba ba Allah in ya ga dama sai iyafe maka da haka malamai suka ce Allah ya buɗe wa mutum kofa goma na zuwa aljanna tur da mutumin da bai shiga aljanna ba tare da wannan kofa da aka buɗe masa guda goma kofa uku ta shafe ka kofa uku mutane za su yi maka kofa hudu kuma Allah zai buɗe maka da kansa kofa uku na farko tuba babba hanyar da ake samun yarda Allah ka ce ka tuba kaka ce to me nayi ai abin da kai ko ba zai kirgu ba kai dai ka ce astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah akwai wanda zaka ga yana ga kaman ma shi to me yayi me yayi wani ya ga wani yana ta kuka yana roƙo Allah sai wani ya ce kaga wani yana ta kuka ya ce kai ka fa abin da yi inda kaga yana ta kuka wata tabar ga zai yayo izo nan saboda haka wai shi ba zai kuka ba zai istighfari ba saboda wai ya ga bai komai ba ai kullun a cikin laifi kake bawan Allah saboda haka istighfari da tuba istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ka tuba wa sharuɗin taubatin nadamu ala ma fata wani ya tu Allah ya uda ila zambi fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka ma'asiyata fi sa'atiha wa la yahillu lahu an yu'akhkhira taubata kada mutum ya jinkirta tuba ce sai gobe ko jibi ko gata ko karshe shekara wa la yaqula hatta yahdiya lillah fa innahu min alamati shiqa'i wal khizlani wa damsil basirati kai kokari ka tuba duk saban da kake yi Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne Allah mai afwa ne Allah mai karɓar bayi ne na biyu wato sai istighfari kai ta astaghfirullah bayan ka tuba na uku kai aiki mai kyau da zai shafa mummuna innal hasanat yuzhibuna sayyi'at wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin kaga abu uku daga bangaren ka ne da tuba da istighfari da aiki na kwarai sannan uku daga ɓangaren mutane na farko addu'a addu'a da mutane suke Allahumma gafirli wal walidayya walil mu'minina kaga ka shiga ciki Allahumma gafirli lil muslimina wal muslimati manzon Allah yace duk mutumin da yace Allah kai gafara ga muminai maza da mata da musulmi maza da mata Allah zai kirga adadin wanda suka yi imani tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta ya rubuta masa lada na taɓa yin wata lacca mai take lada sama da biliyan a minti ɗaya ita lacce gaba ɗaya minti ɗaya kai aka tashi ka na ce za a tara lada sama da biliyan kowa ya zo aka cika sai na karanta wannan hadisin na ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya nema wa muminai maza da muminai mata da musulmi maza da musulmi mata gafara Allah zai kirga adadin yawan musulmin da muminan gaba ɗaya ya ba shi lada yawansu in mun kaddara yanzu akwai musulmi biliyan a duniya to kowa ya ce Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati shikenan an tashi sadaka Allahu alazim zaka kunga kunga ashe kenan akwai aikin da zaka yi ka samu lada mai yawa nan take to wannan neman gafarar ceto ne wani yake maka Allah yi maka gafara to a wani anan za a yi masa gafara kai ba kai aikin da za a yi maka gafara ba amma wani in ya buɗe baki ya ce a yi maka gafara sai a karɓi alfarmarsa a yi maka gafara na biyu wani ya aiki na ƙwarai ya baka wani ya aiki na ƙwarai ce na gina masallacin nan ladan ga mahaifina ko ga mahaifiyata ko ga ɗan uwana ko kai ga wancan ma ko da ba ɗan uwanka bane in dai musulmi ne zaka iya shiga ciki duk da sabanin da malamai suka yi saboda annabi ya yanka rago guda biyu yace wannan nawa ne wannan kuma na yankawa al'umma ta duk wanda bisilayya ba kaga kenan ihda wani ya baka a- a- aiki na kwarai kun ga ko alkiyama ai akan karba aikin wani a ba wani in ka cuci wani sai a ɗeba daga aikin ka a bashi to kaga kenan ana ɗiban aikin wani a ba wani don wani ya baka kamar yadda wani ya ce Allah duk wanda wato annabi sallallahu alaihi Allah duk wanda na zaga ko na la'anta ko na gaya wa mummunan magana Allah ka musanya masa ita ta koma aiki na kwarai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda na faɗa masa wata magana wacce ta yi masa rashin daɗi ice Allah ka juya ta ta zama alheri a gare shi ta zama abin kirki a gare shi akwai ma waɗanda Allah zai juya saɓansu ya koma aikin lada ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat sannan na uku akwai ceto ceto Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna waɗanda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam su shiga aljanna akwai shafa'atul kubra amma saurari mutane akwai ceton yan wuta kasa shiga akwai ceton yan wuta su fito akwai ceton yan wuta a sauƙaƙa musu azaba akwai ceton shiga aljanna akwai ceton ƙarin daraja a cikin aljanna duk wanda yana cikin ceto da Allah zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce Qur'ani da azumi za su yi ceto Qur'ani zai ce Allah na hana shi bacci da daddare yana ta tilawa shi kuma azumi zai ce Allah na hana shi cin abinci da rana ni ma a bani cetonsa kun ga wannan shi ma wato abin nan guda uku kenan ko sannan sai wanda Allah yake wa mutum masifu da bala'o'i da Allah yake dora mana kai tuntube ka ji ciwo wani ya mare ka wani ya ture ka wani ya wani ya kika gashi nan kai asara kai gobara ka je neman aure a kasa ka kai jaraba ka faɗi ka kasuwanci ka faɗi duk waɗannan jaraba ce ka ga rayuwa duk ta rikice mutum yayi tagumi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan jarabawar asara duk da take samun mutane a jikinka ko wani masoyinka ko kai kanka ko dukiyarka ko rayuwarka wannan duk musifa ce da Allah yake kankare zunubi da ita لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور فذاك وانا درجة شاكي فامتن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كنا أنا ما واتوانا نيسان النبي أقبلي akwai za a maguza wasu ai ta naushin mutum a kabari ai ta naushin mutum a kabari so da ya aikata wata tabargaza to wannan shi ma akan ɗaukaka darajar mutum don za a yafe wa mutum zunubin a ciccire laifuffukan kafin a tashi sannan akwai kantara bainal jannati wan nari anan ma akan tsaya duk mai jin haushin wani a goggoge wannan haushin sannan akwai kuma shafa'atu rabbil alamin an shiga wutar mutum ya shiga wuta ma ba wanda ya tuno da shi sai Allah ya ce zan yi nawa cetar a buɗe wuta duk wanda bai aikata duk wanda bai da aikin kirki ko ƙwayar zarra ko da shi wanda bai taɓa aikin kirki ko ƙwayar zarra ba mallan ya amal khairan bai taɓa abin kirki ba amma ba mushriki bane to a fito da shi to da haka shafa'atu rabbil alamin kenan to kun ga wannan abubuwan goma a ce duk baka same su ba to asarar ta yi yawa da haka Allah ya ce wa huwal ghafuru alwadud kuma Allah shine abin kauna alwadudu wannan sunan ya zo so biya alqur'ani istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud mala ibn jarir yace zu mahabbatin liman taba wa anaba ilayhi duk wanda ya koma ga Allah to Allah zai so shi soyayya ce Allah yana so kuma ana son Allah mala ibn qayyim yace wa huwa alwadud yuhibbuhum wa yuhibbuhu Allah shine alwadud yana so ana son sa yana so yana so kuma masoyansa suna son sa saboda haka mutum ya yi kokari ya shiga cikin waɗanda Allah yake so wanda za a kira Jibrilu a ce Jibrilu ina son wani ka so shi kuma kai shela a so shi kuma a bashi soyayya a ƙasa idan Allah yana kin mutum sai ce Jibrilu ina kin wani kai ma ka kishi ka sa kuma a sama a kishi kuma a saukan masa da kiyayya a ƙasa saboda haka wannan suna na Allah subhanahu wataala suna ne da yake nuna mana mu ƙara san Allah mu kusa da Allah mu yi abin da Allah zai so mu malam ibnu qayyim yace ba wai ka so ba a so kama yana da muhimmanci idan kana so ba a son ka ko ana son ka baka so akwai matsala amma abin da ake so tsakaninka da Allah ka so shi shi ma ya so ka nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana wannan yace shin malam ko mai sallar kasar zai iya yin sallar tarawih mai sallar kasar zai iya sallar tarawih domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a halin tafiya yakan yi shafi'i da wutiri a halin tafiya yana yin raka'atul fajri sannan a halin tafiya idan abun hawansa yana tafiya da shi yakan yi nafila a kansa abin da baya yi shine rawatib qabla zuhri ba'da zuhri ba'da maghribi ba'da isha waɗannan nafilfili su ne baya yi amma raka'atul fajri da shafi'i da wutiri da sallar nafila akan abun hawa ko a halin tafiya annabi yana yin sallallahu alaihi wasallam malam nayi hudubawa dana na sanya masa suna mahaifina yace oke na sa masa suna sai mahaifina yace in canza ko ina ko ana yin hakan ana yi mana ka canza wanne mahaifin naka yake so ka sa in mai kyau ne ka sa kaga ka kyautata wa dan ka kyautata mahaifin kenan malam ko ya halatta in sanya maganin kashe kwari a ɗaki na in sun dame ni kwarai an yadda duk abin da zai cuce ka ka kashe shi akwai waɗanda manzo Allah ce kamsun fawasik akwai su dabbobi guda biyar fasikai yace ana kashe su fil hill wal haram ana kashe su a hillu da haram to saboda haka duk abin da zai cuce ka kai ka gama da shi malam ina yanka kaza sai na yanke kan da kuskure ko za a iya ci in dai kayi bismillah shikenan eh ba matsala ga kuɗi dubu ɗari ga kuɗi dubu ɗari zakka daga alhaji sa'adu ali mai silifas fi sabilillah a tamfa ɗaya da kuɗi dubu biyu daga wata ‘yar uwa a yi wa ɗanta addu'a Allah ya shiryar da shi ɗari biyar daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya ba ta zaman lafiya da mijinta kuma ya sa waɗanda suka yi mata alƙawura su cika a tamfa turmi biyu boyal yadi ashirin daga wata ‘yar uwa Allah biya mata bukatunta ɗari biyu daga wata ‘yar uwa ta ce ɗanta ya ƙaurace mata tsawon shekaru uku saboda ta yi masa faɗa har in sun haɗa hanya sai ya canza hanya da wannan ya kamata a bamu lamba mu nemo shi wannan ɗan ya kamata a neme shi a nemi wannan mata ki turo mana da lamba ki mu nemi wannan yaron wannan ai a hanyar wuta yake ya kamata a maza a a dawo da shi kan hanya madaidaiciya wanda zai kaurace wa mahaifiyarsa har su haɗu da mahaifiyarsa ko saboda ta masa faɗa ta man nasiya ta man wazi wannan bai kamata a bar shi ba sauran bukatu na alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك